الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين muna ƙara jaddada godiya ga Allah subhanahu wata'ala a mai kowa mai komi wanda cikin ikonsa da ya dasa ya dawo da mu domin mu ɗora a kan tafsirinmu na alkur'ani mai tsarki da muke a wannan masallaci a cikin wannan wata mai albarka a wannan rana ta alkamis 18 ga watan ramadan a hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam 445 wanda ya daidai da 28 ga watan uku miladiya 2024 a kuma yau a muna majalisi na 21 zama na 21 cif a yau insha Allah za mu gabatar a wannan yan uwa ya kamata ya karantar da mu wato wato wani darasi a ramadan kafin ya shigo muna ta cewa saura sati daya saura sati daya muka dawo saura kwana biyar saura kwana uku gobe ilan an ga wata za a tashi da azumi yanzu yau gashi da azumi a bakinmu na goma sha takwas kaga wannan ya kamata ya zama mana darasi musallallai wato kowa zai mutu wannan ya kamata ya zama ya mana ishara a matsayin kowa zai mutu saboda yadda wato kwanakin suke gudu abin da ya kamace mu shine kowane lokaci muna waiwayawa muna bibiyan wato halin da muke ciki ramadan din nan malamai suna ta jan hankalinmu cewa wata ne da ya kamata a ce a mutum ya mai da hankali ya yagi abin da zai yaga a cikinsa don gane da ayyuka na alkhairi to yanzu yau muna azumi sha takwas idan duk wannan kwana goma sha bakwai da wunin yau din mutum ya bata su akan bin Allah sun riga sun shiga rekodinsa a ce kullum kana kokari kana fama da karanta alkur'ani kana fama wato da yin abubuwa masu amfani a cikin wannan wata Allah ya rubuta maka abinka kuma wa'yanan kwanaki sun wuce wanda kila inda za ka ga sakamakon ladan da Allah ya rubuta maka a cikin ayyuka na alkhairi da kai da ka yi guri makaninka aikin alkhairi kuma haka ta ɗaya gefen mutumin da ya cinye wa'yanan kwanakin yana saba wa Allah yana saba wa Allah a cikin watan azumi su ma dai kwanakin sun wuce kuma abin da ya aikata dinnan yana nan a rubuce shi yin aiki na ibada komi wahalarsa abu ne wanda yake alherinsa baya wucewa sannan shi kuma aiki na sabon Allah komi daɗinsa abu ne wanda yake wucewa komi daɗinsa abu ne wanda zaka neme shi ka rasa shi wanda dauki misalin a ce a jiya wunin jiya wani ya wuni da azumi a bakinsa amma yana ta karta yana ta cacarsa yana ta ayyuka na fasadinsa wani kuma ya wuni yana karatun alkur'ani yanzu da wanda ya wuni yana karatu jiya da wanda ya wuni yana karta yau in ka tambaye su kai ina labarin wahalar da ka ji jiya ta wuce in ma wancan shi daɗi ya ji ina labarin daɗin da ka ji ya wuce to haka aiki na sabon allah yake ya cinye maka lokaci kuma daɗin da zaka ji na wannan lokacin ne in ya wuce kuma inda za a tambaye ka wannan daɗin ka manta da shi kuma shi ma haka aiki na alkhairin yanzu jiya wanda ya kwana yana sallah ko ya kwana yana karatun alkur'ani yau idan ka tambaye shi gajiya jiya da daddaren ta riga ta wuce amma kuma lanar sai yana rubuce saboda haka yasa ake tuna wa juna cewa mutane su dage da ayyuka na alkhairi yanzu wannan watan saura kwana wato goma sha shida goma sha biyu goma sha ɗaya lokacin da watan nan ya je kwana sha shida na saurari karatun wani malami yake cewa yanzu abin da ya wuce duk da muka yi ba za mu maimaita kwanakinmu a cikin watan ramadan din nan da muka yi ba tunda watan yana an yi azumi sha shida ya ce duk da muka yi ba za mu maimaita ba inda ma sha biyar ne kila watan idan mai cika ne za a samu azumin kwana sha biyar ya ce to mutumin da ya tsaya ya yi wahala ya bi allah ya yi sallah ya yi zikirori ya karatun alkur'ani ya yi sadaka ya yi abubuwa na alkhairi shi ya rabota da shuɗewar wa'yan kwanakin haka kuma wanda shi kuma ya saba wa Allah cikin kwanakin to shi ma fi ya asara su amma kuma da ya kamata a ce ya yi wa kansa kiyamun laili ya auna tun da wa'yan kwanakin suka wuce to sauran ma fa za su wuce me ya kamata mutum ya yi aka ce mai hankali shine wanda yake yi wa kansa hisabi kafin a yi masa shine wanda yake wa kansa hisabi kafin a yi masa tun da yanzu kwana go azumi goma sha takwas ya wuce in ka yi aikin alkhairin ma sun wuce in baka yi ma sun wuce kenan kaga idan kana da hankali da tunani sai ka yi tattalin guntun ka yi wa kanka kiyamun laili ka samu ka yagi abin da za ka yaga a cikinsu kafin watan watan nan babu abin da zai hana shi wucewa yadda sauran suka wuce wallahi shi ma ko mutum ya so ko mutum ya ki zai wuce kuma ko mutum ya yi aikin alkhairin ko bai yi ba zai wuce to kaga da ya wuce ya barka kana ci da yatsa kana ya laita ni ina ma da na yi kafin ya wuce to yanzu wannan din abin da ya saura wato sai mutum ya dauki izina a kansu muna dab da shiga goman karshe goman da sahabban manzon Allah suka ce idan goman karshe ya yi manzon Allah yakan yi damara sahabbansa sukan yi damara hatta mata sukan yi damara wajen cin gajiyar wannan kwana goma saboda haka kenan idan Allah ya raya kai nuna maka to ya kamata ka san me kai kai kai kai tare da kaunar Allah zai amsa maka amma mutum ya miƙe kafa a wa'annan kwanakin a ce wai mutum yana da lokaci da zai zauna da azumi a bakinsa kuma yana karta ko yana ludo ko yana cata ko yana kalle-kallen banza ai akwai asara mai yawa akwai asara saboda haka muna jan hankalin juna mu yi kokari mai tashammuri mu zage damtse mu ci gajiyar guntun wa'inan 'yan kwanakin kwana sha ɗaya ko kwana sha biyun nan mutum ya lazimci alkur'ani ko da baka da abin da za ka karanta alkur'ani gaba ɗaya ɗan abin da ka samu ita maimaita shi ita maimaita shi alkur'ani kake karantawa iya dan abin da Allah ya hore maka nan ita maimaita shi ya zama kullum bakinka yana danyace da ambaton Allah istighfari hailala salatin annabi karatun alkur'ani sallah aikin ya zama aikinka kenan baka da lokaci da zaka zauna ko ma da baka yi wa'ancan ba ya zama kuma za ka zauna a gindin bishiya ka zagi wannan ka zagi wannan gara ma kai wancan din domin wancan tsakaninka da ubangiji ne babu haƙƙin wani amma duk sanda ka zauna kuma ka zagi wannan ka zagi wannan kai mitar wannan kai gulmar wannan yanzu kuma ka ɗauka wa kanka wani nauyi tare kuma da haƙƙin wani ya shiga ciki bayan saba wa Allah da kai saboda haka amfanin hankali mutum ya aiki da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa alkayisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut mai hankali kullun shi yake yi wa kansa hisabi ya tsaya ya ta yin aikin da zai amfane shi bayan ya mutu ba hana mutum zama a cikin jama'a ba amma zaka zauna a cikin jama'a bakin ka naka idan ka naka bakin ka naka idan ka naka kai iya kokarin ka ga ka katse wato alaka tsakaninka da zai wanda zai saka kullun ya zama kana zagin bayan Allah ba tare da haƙƙin su ba to wannan zaka zauna lafiya domin kayi wa kanka hisabi kana kuma tunanin abin da zaka riska bayan ka mutu wannan Allah ya ce wal ahamaku a wata riwaya ce wal ajizu gajiyayye ko kuma wawa shine man ataba a nafsa wa hawa wanda yake bin san zuciyarsa wata manna Allah ya mani kuma yake guri Allah ba shi abin da ya ba mutanen kirki shi kuma bai tsaya aiki irin na mutanen kirkin ba saboda haka a wannan 'yan guntun kwanaki 'yan uwa mu yi ƙoƙari mu ci gajiyarsu mu yi ƙoƙari mu ci gajiyarsu mu ƙaura cewa duk wani abin da zai fushinta tsakaninmu da ubangijinmu duk wani abin da zai fishinta Allah mu yi kokari mu kauce mu sa ubangiji ya sa sunan mu a cikin waɗanda za a yanta daga gidan wuta zuwa gidan aljanna idan mutum Allah ya taimake shi ya rabauta shikenan ya tsira domin baka sanar da Allah zai karɓi ranka ba yanzu nan idan muka yi sallar asa za mu sallaci gawa guda biyu a nan na manyan mutane mutum bai san lokacin da Allah zai karbe shi ba da wanda ya jinya da wanda bai jinya ba duk lokacin in lokacin mutuwa ya kowa mutuwa zai yi saboda haka muna tsayawa akan gawa muna sallatanta ya kamata mu rika daukan darasi cewa wata ran fa mu ne a kwance a cikin wannan makaran mu kuma za a tsaya akan mu a sallata kaga idan mutum bai gyara tsakaninsa da ubangijinsa ba ran da aka ce an zo an tsaya akan ka an sallace ka mutum ya bonunsa zai yi guri ina ma da ba a halicce shi ba haka kafirai za su yi guri da lahira za su rika cewa ya laita ni kuntu turaban ya kai tona ina ma da na zama kasa kamar yadda aka mai da dabbobi kasa saboda haka mutum ya tattali kafin zuwan ranar nadama kafin zuwan ranar da zai yi guri a dawo da shi duniya don ya gyara aikinsa ba zai samu wannan damar ba yanzu yana duniyar gurin gyara aikin ya tubo Allah ya gyara aikinsa ya dage ta aiki na alkhairi in Allah ya taimake shi duk da yadda wato al'umma ta lalace sai ka ga shi Allah masa gamdakatar wato ya kubuta to wannan abin da ya kamata mu dauki izina da shudewar kwanakin nan kenan kwanakin suna ta tafiya ba za kuma wallahi su daina tafiya ba ko kayi aiki na alkhairin ko baka yi ba ba za su daina ba za ka laluma ka ji ana cewa gobe sallah to kaga ba kowa ne kuma Allah zai masa gamdakatar din kallon wani Ramadan din ba balle ka ce ai in wani Ramadan din yazo zan gyara wannan guri ne da shaidan yake sa a zukatan mutane ya ce maka ai kai matashi ne ko kai yaro ne ai da sauranka ga wasu tsofi ma a gaban ka ba su tafi ba yau amma shaidan ne sai ya tuna maka ai wani ma an karɓi ransa yana cikin mahaifiyarsa in yarinta ne wani ma an karɓi ransa yana cikin mahaifiyarsa wani kuma an haife shi kafin suna an karɓi ransa saboda haka babu lokacin da mutum bai ya iya mutuwa sai da kurin idan kwanansa bai kare ba saboda haka a mu iyan kokarin mu Allah ya datar da mu mu ci gajiyar wa'annan kwanaki a in ba mata ba jiya mun kwana karshen aya ta 38 cikin wannan sura mai albarka suratul nur yau kuma insha Allah za mu tashi kan aya ta 39 muna roƙo Allah subhanahu wata'ala ya ga zaman cikin abin da zamu karanta da abin da zamu bayanin sa na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كفروا أعمالهم أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفيه حسابا والله سريع الحساب ubangiji ya ce wallazina kafaru kafirai waɗanda suka yi kafirci suka mutu akan kafircin su Allah ya ce a amaluhum kasarabin biki'atin wato ayyukansu da suka yi kamar kawalwalniya ne wato shine mutum ya hango ruwa a guri mai faku kamar yanzu irin lokacin gajira nan in ka je ka tsaya akan kwalta ko ka tsaya wato akan wani a wani guri wanda yake e wato mai fili in ka leko can gaba wato zaka ga yadda 'ya'yan rana suke ta juyawa akan wato ƙasa sai suna wato wato jujjuyawa kamar wato ruwa ne a gurin idan yanzu misalin a ce musamman ma kan kwalta yanzu da zaka je ka tsaya kan kwalta ka kalli yamma to tururin kwaltar da yake tasowa tururin ƙasan da yake tasowa da kuma zafin ranar da yake sauka shi yake haɗuwa sai yana jujjuyawa sai mutum ya kalli gurin kamar wato ruwa ne sai ubangiji ya bada misali da aikin kafiri idan yi aikin sai aikin alkhairi ya yi sadaka ya yi taimako ya yi wasu abubuwa na alkhairi to amma da yake babu sharaɗin da za a karɓi aikin tun da ba imani wato aikin sai aka misalta shi da irin wancan ruwan da mai kishi yake tsammani domin mutumin da yake jin kishi in ya hango irin wannan ruwa wato na kawarwalniya sai ya tsammanin ruwa ne sai ya yi ta tafiya in ya hango misalin ruwan a kusa da wani abin da ya sa masa alama idan ya je gurin ba zai ga komi ba inda zai hanga gaba zai sake kallon ruwan kuma ruwa ya can gaba can ma in ya je ba zai ga komi ba kenan ashe idan kafiri ya aiki na alkhairi in yana tsammanin Allah zai bashi ladansa a lahira sai ya je lahiran sai ya samu babu komi idan ya duba littafinsa ba a rubuta masa ma aikin ba balle a baya sakamako a kai saboda haka Allah yake cewa wato kasarabin biki'atin kai ka ce wato hasken rana ne wato tururin zafin rana da haske da ya buga a guri wanda yake fauku Allah ce ya sabuhul zam'anu ma'an mutumin da yake cikin kishi yana zato in ya ga wannan yana zaton wato ruwa ne Allah ya ce hatta idza ja'ahu har sai in ya je gurin Allah ya ce lam yajidu shay'an sai ya zama bai samu komi ba a wani wani gurin yake cewa lam yakarya rahu sai ya ga ba zai iya kallon komi a wurin ba in yau zai amma ku ai ruwa na hango a wannan wurin yanzu kuma ya hango sai ya ga kurin babu komi wato sai faku inda zai sake duba gabansa zai sake kallon wannan alamun wato shine wato mala yake cewa kazalikal kafir wannan shine misalin kafiri bi hasabi wato gwargwadon anna wato amaluhu aikin da ya aikata kamar sadaka wato kamar ciyar da mutane wato ba zai amfane shi ba yana tsammanin ya yi ajiyar lada hatta iza mata har sai bayan ya mutu wato wa kadima ala rabbihi ya je gabata ga ubangijinsa sai ya zama lam yajid amalahu ba zai samu aikin nasa ba ma'ana ai lam yanfa'ahu aikin ba zai amfane shi ba Allah ya ce wa wajada Allahu indahu zai samu ubangiji ma'ana zai samu ubangiji bisa abin da ya aikata fofawo hisabuhu kuma Allah ya cika hisabahu Allah ya cika masa wato hisabinsa shine sakamakon aikin da ya a gidan duniya malamai suka ce idan kafiri ya yi aiki na alkhairi a duniya Allah sai ya bayar sakamakon satin a duniya shine ma'anar fofawo hisabahu Allah zai cika masa ladansa tun a gidan duniya saboda ma kar ya ga ana bawa masu imani sakamakon ayyukansu na alkhairi a gidan duniya ya yi tsammanin shi ma yana da sakamako Allah zai ce mun kara maka a cikin dukiyarka ko mun kara maka a lafiyarka ko mun baka a cikin mulkinka ko mun baka a cikin ƴaƴanka ko mun baka kaza mun kaza mun mayar maka wato wato sakamakon abin da ka aikata ubangiji ya ce wallahu sari'ul hisabi Allah mai gaggawan sakamako ne mai gaggawan wato yin hisabi ne ma'ana ubangiji zai hisabi wa muminai za a yi musu hisabi hisabi mai sauki cikin kankanin lokaci wanda aka ce bai wuce wato tsawon awa shida ba Allah ya gama hisabi wa muminai na aljanna ya tafi aljanna wato kuma wato wanda za a kai shi gidan wuta saboda saban da ya yi a kai shi gidan wuta a yi masa azaba kafin a fitar da shi a sashi a gidan aljanna amma kafirai wato su kan za su ga hisabin da Allah zai musu wato awa ɗaya wato kamar misalin wato shekara dubu hamsin ne a wani gurin yake ce kamar shekara hamsin ko kuma kwana ɗaya a wani a wani gurin yake cewa kamar misalin wato shekara dubu ne Allah yake cewa au ka zulumatin fi bahar luji
من فوقه موت من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أكرد يده لم يكد يريها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور Ubangiji ya ce ko kuma misalin aikin kafiri wato misalin mummunan aikin kafiri ka zulumatin kamar misalin duhu ne fi bahar lujji a wato kogi wanda yake mai zurfi ya gishahu maujin min fauƙihi maujin min fauƙihi sahabu wannan kogi-kogi ne mai zurfi na farko tukun sannan sama da kogin ga kumfa ta rufe sama da kumfar wato ga wata kumfa ta rufe sannan sama da kumfar saman ma ga girgije kusan hadiri in ya haɗu yana sa duniya ta yi duhu to yanzu duniya ta yi duhu saboda haɗuwar girgije akan wannan kogin sannan kuma ga kumfa ta zo sannan ga wata kumfar ma ta zo to duk wannan Allah ya saba wato misalin aikin kafiri ne wato sannan sai Allah yake cewa sama da kumfar kuma wato ga wani girgije shine zulumatun ba'dhu wa fawqa ba'dhin duhu dai akan duhu duhu akan duhu ma'ana ga duhun kogi ga duhun kumfar farko ga duhun kumfa ta biyu ga duhun wato girgije a wannan halin wato mutumin da yake cikin kogin nan da zai cire hannunsa ya ce zai ga hannunsa ba zai gani ba saboda tsabar duhu Allah ya ce iza akraja min yadahu in ya fitar da hannunsa a cikin wannan dafai lam ya kadira raha ba zai ga hannun ba wato lam ya kadira raha ba zai kusata ma ya ga hannun ba saboda haka saboda mi saboda wato duhun da yake ciki wannan shine abin da duk kafiri ya aikata in dai babu imani shine shar'i na karban aiki in kuma musulmi ne ya zama bai yi riya cikin aikinsa ba ya zama babu riya to idan yayi zai samu aikinsa a lahira amma idan yayi riya yayi aikin dan mutane su gani su yaba ko kuma kafiri ne yayi ta yin aiki na alkhairi yana ciyar da mutane abinci yana tallafa mutane ba su magunguna yana tallafa mutane wajen kaza ya ba da gudunmawa wajen kaza ya ba da duk abin da ya na taimakon jin kai in dai babu imani to wannan ba zai amfane shi a lahira ba domin sharaɗin abin da zai amfani mutum a lahira shine sharaɗin ka je lahirar tare da kaɗai ta Allah tare da imani cewa Allah shi kaɗai shine abin bauta kuma ka bauta masa Allah ya ce wa man lam yaj'al lahu lahu nuran duk wanda Allah bai sa masa haske na imani a zuciyarsa ba fama lahu min nurin babu zai inda zai samu wato haske babu wani mahalukin da zai sa masa haske shine mallam ya hadihi Allah lam ya hata duk mutumin da Allah bai shirye da shi wato zuwa ga addini ba wannan mutum ba zai shirye ba na'am alam tara anna Allah yusabbihu lahu man fis samawati wal ardi wa tayru safat كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون نعم ubangiji yake cewa wato a wannan aya da muka karanta a baya da ubangiji yake cewa walladina kafaru a amaluhum kasarabin biqi'atin sai malaman tafsiri suka ce wai wannan misali na farko da Allah ya ce misalin aikin wato wato kafiri kamar misalin kawarwal niya ne wanda mutum ya mai jin kishirwa ya hango ta wato ta sauka a kan faku yake tsammanin ruwa ne suka ce wannan ya yi kama da aikin kafiri amma mu kyakkyawan aiki kafiri ne ya kyakkyawan aiki to aikinsa sai zama kasarabin biki'atin wato kamar mutumin da yake jin kishi ne kuma ya hango wato wato kawarwal da yake tsammanin ruwa ne sai suka ce wannan ana nufin kafiri ya aiki mai kyau sannan ɗaya aikin kuma ya ce auka zulumatun fi bahar lujji suka ce kamar kafiri ne kuma ya mummunan aiki mun gane ko yawwa kamar kafiri ne ya yi mummunan aiki dama kafiri ne sannan kuma duk ya zo da mummunan aiki to kaga kenan wato shi yasa Allah ce zulumatun ba'duha fawqa ba'din ya zama duhu akan duhu ga dufin kafirci ga dufin sabon Allah yawa wancan kuma kyakkyawan aiki yayi amma kuma da yake babu imani shine Allah yake cewa wato misalin kamar mai jin kishi ne idan ya zo wato lam ya karya raha zai ga bai samu abin da yake bukata ba ya yi aiki mai kyau yana tsaman ya je lahira Allah zai bashi lada da ya je lahira kuma sai samu gaba daya littafin nasa ba a rubuta komi ba saboda babu sharaɗin da za a rubuta masa kyakkyawan aiki domin babu la ilaha illallah tattare da shi ubangiji yake cewa alamtar anna allah yusabbihu lahu man fis samawati shin baka gani ne wato wanda ake magana da kai anna allah cewa ubangiji yusabbihu lahu man fis samawati wal ardi cewa dukkan abin da yake cikin samai da abin da yake cikin kasai wato yana yi wa allah tasbihi yana kaɗe ta allah ma'ana wato yana yi wa allah bauta wa tsairu tsuntsaye ma suna yi wa Allah tasbihi waɗanda suke tafiya tsakanin sama da ƙasa wato safatin sun yi sanwa sun saki fukafukansu wato lokacin da suka saki fukafukansu suna yi wa Allah tasbihi a lokaci za ga tsuntsu in ya fuka furka furka sai ya sake fukafukinsa sai kuma ya ta tafiya wato a cikin iska yana yi wa Allah tasbihi wato ubangiji ya ce wa tsairu safatin tsuntsaye ma suna yi wa Allah tasbihi a lokacin da suka saki fukafukansu kullum da halittar da Allah ya a cikin sama da ƙasa da su tsuntsayen kan alima salatahu wa tasbihahu dukkan su Allah ya san sallar da suke bautar da suke masa da tasbihin tsarkake shi da suke yi Allah ya san tasbihin da tsuntsaye suke masa kamar yadda ya san tasbihin da mutane suke masa da aljanu da kuma wato mala'iku wallahu alimun bima yaf'alun lalle ubangiji ya san abin da duk wa'annan bayin nasu suke aikatawa mai biyayya Allah ya sani wanda yake sabo ma Allah ya sani na'am ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ubangiji ya ce walillahi mulku samawati wal ardi mallakar sama wato da ƙasa mallakar samai da ƙasa duk a hannun Allah yake ma'ana taskasu arzikin sama a hannun Allah yake haka na arzikin ƙasa ma a hannun Allah yake kamar misali ruwan sama kamar wato tsirai kamar sauran arziki da za a tono man fetur da danginsa duk wannan na Allah ne wa ilallahi masiru makoma dai ga Allah take kuma Allah zai yi sakayya ga duk wanda ya aikata kyakkyawan aiki kamar yadda zai sakayya ga duk wanda ya aikata mummunan aiki na'am ألم تر أن الله يجزي سحابا ثم يولف بينه ثم يجعله ركاما قطرا ودقا يخرج من كلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد ويصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصير يقلب الله.
يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصير Ubangiji da yana ta bayyana mana wato alamomin ƙudurarsa, wuraren ayyukansa na ƙudura domin mu ƙara imani da shi, mu ƙara wato, wato amintuwa da kaɗe shi da bauta masa. Allah ya ce alamtara, shin kai mai sauraron karatu, wato da mai karatu baka sani ba ne annan laha yuzji sahaban, annan laha yuzji sahaban, Ubangiji shi yake koro girgije. shi ne yake koro girgije wato birifkin da tausasawa yana ta- hadiri yana tafiya a hankali a hankali a hankali wani hadirin ma an ka kalle shi wato ba za ka iya gane tafiyar tasa ba duk da wani za ka ganshi yana gudu amma wani kuma za ka ganshi yana tafiya wato a hankali a hankali Allah ya ce sun mayu alifu bainahu sannan ubangiji sai ya hada shi shashe akan shashe sai ka ga hadirin wani yana kan wani wani baki wani bulu wani mai duhu wani fari haka shashe akan shashe wato wani ya hau wani shine ma'anar yu'allihu bainahu Allah sai ya hau hawar da wani akan wani ma'ana ya zumu ba'dahu ila ba'd sai a hada shashin hadidi da shashe fa yaj'aluhu qita wato alqita'ul mutafarriqa wato qita'un wahida wancan gajimaran da wancan gajimaran da wancan gajimaran suna ta yawo a sama in an jima sai ga duk sun je sun hadu sun zama girgije kuma wato guda daya wato sai ya zama guda ɗaya su meji alhu rukaman sannan ubangiji sai ya mai da shi shi ma rukam wannan hadiri guda ɗayan sai kaga wani akan wani wani akan wani wani akan wani yana hada guri ɗayan amma kuma wani akan wani ta wannan gefen wani ya fi duhu wani ya fi bulu wani ya fi wato baki wani kuma wato fari ta nan gefen ma haka sai ka ji mutum yana cewa ai ya fi kankama ta gefen kaza ya fi kankama ta gefen kaza haka ubangiji yake sanya hadirin da kuma manyan manyan gajimare ne suke yawo a cikin sararin samaniya sai Allah ya kora su duk ya hada su wato ubangiji yake cewa wato su meji alhuru kaman sannan sai Allah ya sanya hadirin ya zama wato kasko kasko wato shashe akan shashe fataral wadaka take sai ka fara ganin wato ruwan sama ya kharuju min kilalihi yana fita daga tsatsakin wannan hadirin yana fitowa daga cikin hadirin wai na zulmina sama'i min jibalin fiha ah, min baradin sai kaga har ana zubar da wato gudan kankara a ciki jibalin ice block wato wato sandararren ruwa wato min baradin wanda yake mai sanyi shine wato za ka ga har ma ka ga ana ruwan kankara tana faduwa wato a ciki Allah ya ce fayusibu bihi man yasha sai Allah ya tura ruwan a yi a gonakin ko kuma a garuruwan wanda Allah ya ga dama sai Allah ya sh- ya shafa da wannan alkhairi na ruwan sama man ya sha wanda ya ga dama wa ya sarifu a man ya sha sai ya kauda shi a wanda kuma bai ga damar bashi ba hadirin ya haro gingin gingin kana waya a ce maka ai an danna ruwa a fataskun an danna ruwa a dagauda nan kuma sai ya zo ya saki iska sai ya wuce sai ka ji an ce an shara shi a bulkatuwa haka Allah yake ikonsa sai ya ba wasu wasu kuma sai ya kauda su ba su samu ba Allah yake cewa fa yusibu bihi man ya sha sai Allah ya wato ya ba wa ruwan ya yi ruwan a inda yake so wai sarifu a man ya sha ya kauda ruwan kuma ga wanda bai bai ga dama ba Allah yake cewa ya kadu sana barqihi ya zahaba bil absari in an cilla warkiya sai ka ga wato haskenta ma yana kokarin ya dauke idanun wato mutane sai ga wato walƙiya sana barqi shine lam'anihi wato wato hasken walƙiyar yadda za ta fito talalau talalau ta ka ga wato tana ɗauke wato idanun mutane saboda haka Allah yake cewa yuqallibul laila wan nahara Allah dai kamar yadda yake muku wannan ruwan saman wajen hada gizagizai a samu ruwan sama yuqallibu al-laila wan nahara haka kuma Allah yake juye dare da rana sai ya juye dare shine ya ati bi kullu minhuma badalul akar yanzu muna rana yan awanni kuma sai ga nan kuma dare ne an dawo ana karatu da daddare in an yi an awanni kuma du sai ga kuma du rana ne in an yi an awanni kuma du sai ga wato dare ne haka Allah yake juyawa Allah ya ce inna fi zalika cikin wannan juye dare da rana cikin hada gajimare su ba da girgije wato a fadda ruwa a ciki hada kankara Allah ya ce la ibratan wallahi akwai hujja da ya kamata duk mai hankali ya lura da ita wanda take nuna girman kudurar ubangiji shine girman ikon Allah leulul absari amma ba masu hankaltar wannan wato sai ma'abuta basira su ne su suke gane girman ikon Allah su kade tashi wato su ji tsoronsa a wajen bauta na'am والله خلق كل دابة من ماء نعم.
فمنهم من يمشي على بدنه مم.
ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير har yanzu ubangiji ya ci gaba da nuna mana girman kudurarsa Allah ya ce wallahu khalaqa kullu dabbatin Allah fa shi ya halicci dukkan abin da yake tafiya a ban kasa dukkan abin da yake tafiya a ban kasa shine wato ake kiransa addabba mai dunduke a ban kasa mutum ne wato wato eh, dabbobi ne kwari ne dukkan nau'in abin da yake tafiya yake dare Allah shi ya halicce shi Allah ya ce wallahu khalaqa kullu dabbatin Allah shi ya halicci kowace daba min ma'in daga ruwa shine digon mani digon mani nan ko na dabba ne ko kuma wato na na mutum ne Allah shi ya halicci mutum din daga wannan ruwan faminhum man yamshi ala batni a cikin dabbobin da Allah ya halitta akwai mai tafiya akan cikinsa wato kamar maciji kamar waɗansu ƙwarin da suke tafiya wato akan ƙasa su suna tafiya akan cikinsu ne Allah ya ce wa minhum man yamshi ala rijlaini a cikin dabbobin da Allah ya halitta akwai mai tafiya akan kafa biyu kamar mutum kenan kamar kuma tsuntsaye wa minhum man yamshi ala arba akwai mai tafiya kuma akan kafafu guda hudu wato kamar dabbobin ni'ima kamar kuma sauran dabbobin jeji Allah ya ce ya kalikullahu ma ya sha Allah da yana halittar abin da ya ga dama sai ka ga wani kuma ba kafa hudu bane ma kafafun suna da yawa kamar kadan duniya sai ka ga Allah ya halice su kafar da yawa saboda haka Allah yana halittar abin da ya ga dama zai halicci wani wato babu kafar sannan kuma babu wato babu fukafikin babu abin nan haka Allah zai halicci abin yana na yana gungurawa a bayan kasa wani kuma Allah halicce shi ga fukafikin ga kuma wato kafafu haka Allah yake halittan wato yana halittan abin da ya ga dama inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne wato a bisa dukkan komi yana yin abin da ya ga dama wato a lokacin da ya ga dama na'am لقد أنزلنا آيات مبينات مم.
والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم Ubangiji ya bayyana mana ayoyinsa da suke nuna kaɗaitakarsa da kuma wato girman ƙudurarsa da ikonsa. A ƙarshe sai Allah ya ce, laƙar an zanna ayatin bayyanatin, ku dai saurara mun saukar muku da ayoyi bayyanannu saboda haka ya kamata ku nemi shiriya a wajen Allah wato ku yi wa Allah bauta wato ku kaɗaita Allah ku ji tsoron Allah wajen gudanar da ayyukanku wallahu ya diman ya sha Allah da yana shiryar da wanda ya so duk wanda ya nemi shiryar Allah Allah kuma zai shiryar da shi Allah ya shiryar da wanda ya so ila siratal mustaqim zuwa hanya madaidaiciya ta ce wato hanyar addinin musulunci na'am ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولي فريق منهم من بعد ذلك مم.
وما أولئك بالمؤمنين Allah ya ce munafukai cewa suke yi amanna billahi mu mun yi imani mun gaskata kadaitakar Allah maɗaukakin sarki wa bin rasuli mun yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin manzan Allah ne wa tsana mu kuma mun bi Allah min bi manzo wato cikin duk abin da suka hukunta mana ai mu mun yi biyayya Allah ya ce za su fara da baki su mai tawalla fariqun minhum sanan wata jama'a daga cikin su sai su bijire sai su bijire min ba'da zalika bayan wannan magana da suka fada wa ma ula'ika bil mu'minina Allah ce wa'annan kan ba mu'minai bane su ne wai abin da suke fada a baki bai yi daidai da abin da suke aikatawa ba shine al ma'hudin al muwafiq qulubuhum li alsanatihim abin da suke fada a wato a hartunan su bai yi daidai da abin da yake cikin zakatan su ba domin da yayi daidai gaban su za su gaskata abin da yake ciki domin gaba ita tana gaskata abin da zuciya ta kulle ne saboda idan baki ya faɗi magana sannan kuma sai zama gaba kuma ta aikata wani abu daban to kenan ashe akwai tuka da warwara cikin abin da baki ya faɗa da abin da zuciya ta kulle na'am wa idza du'u ila allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum idza fariqun minhum mu'ridun Allah ya ce wa'annan munafikan idza du'u ila allahi wa rasuli in an kira su wato zuwa ga Allah da manzo liyahkuma bainahum dan Allah da manzon su yi hukunci a tsakaninsu in wani abu ya faru cewa a zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a zo zuwa ga alkur'ani ya hukunci sai ubangiji ya ce idza fariqun minhum uridun sai ka ga yawa yawa daga cikin su wato suna kau da kai sai ga waɗansu a cikin su sun ki su ba da wato goyon baya wato su ba su yadda alkur'ani ya musu hukunci ba Allah ya ce wa in yakun lahum alhaqu yatu ilayhi muzini wannan in suna gaba za su samu nasara ba amma Allah ya ce wa in yakum lahum alhaqu in kuma sun san alqur'anin zai ba su wato goyen baya ne wajen biyan bukatunsu Allah ya ce ya tu ilaihi musinin take za ga sun zo suna sauri suna yin biyayya ai muje muje muje kenan mutum ya mai da musulunci wato addinin ne yake bin sa ba shi yake bin addinin ba idan matsala ta faru wadda sun ga idan sun ɗauki hukuncin Allah zai kai su ga kuntata zai kai su ga rasa wani abu da suke so sai su bijire wa hukuncin Allah idan kuma sun ga hukuncin Allah ya goyi bayan abin da suke so ne to nan kuma sai su karkata zuwa ga hukuncin Allah to wannan kuma shine daman halin munafiki shine halin munafiki yawa duk lokacin da ya ga abin da zai samu fa'ida a kai musamman in addini ya goyi baya to yanzu zaka ji bakin sa shi musulmi na kwarai ai addini ya ce kaza addini ya ce kaza amma fa kuma idan addini ya fada da san zuciyarsa to nan kuma sai ga wato ya bijire a wato a faɗakarwan addini Allah yake cewa idan an kira su zuwa ga Allah da manzo ya musu hukunci wato a tsakaninsu sai ga jama'a waɗansu daga jama'a daga cikin suna kaucewa sannan kuma in ya zama suna da haƙƙi ne da shi addinin ko Allah da manzan za su goya musu baya don samun haƙƙinsu ya tu ilaihi mutsinin sai ga kuma wato sun karkata nan da nan suna gaggawa wato sun bi abin da Allah da manzon suka fala Allah ya ce a fi qulubihim maradun fi qulubihim maradun la mirtabu na'am am ya an yakafuna ayyuhi fallahu alaihim wa rasuluhu falulaika humus zalimun ubangiji yake cewa su yanzu munafukai da suke irin wannan wato wato wa suke da irin wannan aqida Allah ya ce a fi qulubihim maradun shin cikin zukatansu ne akwai ciwo na kafirci yasa suke haka amirtabu ko kokwanto suke da annabcin annabi sallallahu alaihi wasallama din am ya kafu na an yahi fallahu alaihim wa rasulu ko kuma suna jin tsoro Allah da manzansa za su zalunce su ne ko suna jin tsoro Allah da manzansa za su zalunce su ne shi yasa suke kaucewa hukuncin Allah bal Allah ya ce ba haka bane ulaika humuz zalimun wa'annan dai wato kafirai ne sun cuci kansu da kafirci shi yasa suke kauce wa hukuncin Allah na'am inna ma kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun Allah yake cewa inna ma kana qaulal mu'minina su dai magana da mu'mini kam suke fada bayan Allah na gari maganar da suke fada iza du'u ila Allah wa rasuli in an kira su zuwa ga Allah amsa kiran Allah da amsa kiran manzon Allah li hukuma bainahum dan su hukunci a tsakanin su bil qawli la'iqi bihim su gaya musu abin da ya dace ko ya musu dadi ko bai musu dadi ba za su rika cewa wato an ya kulu samina wa tsana za su ce mu mun ji kuma wallahi mun yi biyayya ma'ana mun amsa abin da Allah da manzo suka hukunta mana Allah ya ce wa ulaika humul muflihun lalle wa'annan sune masu rabauta sune annajuna masu tsira daga azabar Allah wato zuwa gidan rahama na'am wa man yudi Allah wa rasulahu wa yakashi Allah wa yattaqi fa ulaika humul faizun ubangiji yace wa man yudi Allah wa rasulahu lalle ku ji duk wanda yawa Allah da'a ya yi wa Allah biyayya ya bi Allah cikin abin da Allah ya masa umarni ya bi Allah ya bar abin da Allah ya hana shi ya bi manzan Allah cikin abin da ya masa umarni wato ya bi manzan Allah wajen barin abin da manzan Allah ya hana shi wa yakshallaha kuma ya ji tsoron azabar Allah ya ji tsoron gamuwa da Allah wa yattaqihi kuma ya ji tsoron wato ya kauce wajen kin yi wa Allah biyayya fa ulaikumul fa'idun Allah ya hito wa'ina su ne wato masu rabauta da gidan aljanna ranar lahira ma'ana kenan wato duk wanda ya wa Allah da manzansa biyayya cikin duk abin da wato suka yi masa umarni ya kuma yi biyayya ya bar duk abin da suka hana shi kuma ya ji tsoron azabar Allah to Allah ya ce wannan yana daga cikin jama'ar da za su rabauta ranar lahira wato da samun gidan aljanna na'am وأقسموا بالله جهد أيمانهم فإن أمرتهم لا يخرجون قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله كبير بما تعملون wannan ayan ta sauka lokacin da munafukai suke gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi ayana ma kunta na kuma aka duk inda kake zamu zama muna tare da kai la yankarata karajna in ka fita wajen yaki wallahi mu ma za mu fita wala ya kamta kamna in ka zauna mu ma za mu zauna wa in amartana bil jihad jahadna in kai mana umarni mu je mu yaki wallahi za mu je mu yi Allah yake cewa to kariya suke Allah ya ce wa aqsamu billahi ja'al imani suna rantsuwa da Allah matsawan rantsuwan su la in amartahum wai in ka umarce su da yin yaki la yakarjuna za su fita Allah ya ce ka ce musu la tuksimu la la ko wani tsallake Allah ya ce ka gaya musu la tuksimu kar ku rika mai rantsan da bala ku cika ba kada ku rika mai rantsan na ƙarya ta'atun ma'arufa wato wato abin da ake buƙatar ku shine ku yi da'a mai kyau ko kuma ku daina mai rantsuwa da da'ar da ba za ku cika ta ba wato da'ar da ba za ku cika ta ba ma'ana wato da'a mai kyau ga annabi shi ya fi alkhairi sama da rantsaran da kuke wanda ba za ku iya cika rantsuwar ba sama da rantsaran ku na ƙarya ku yi da'a ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kuje kuna wannan rantsuwan inna la khabirun bima ta'malun ubangiji yana ba da labari bisa abin da kuke aikatawa wato akan da'ar ku ta baki da kuma sabawar ku a wajen aiki ku yi da'a a baki amma kuma an ce a fito sannan kuma ba za ku fita ba
فإن تولوا فإنما عليه ما همل وعليكم ما هملتم وإن تديئوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين الله يا قل أطيعوا الله gaya musu ku dai ku yi wa Allah da'a wa ati'ur rasula ku yi manzon Allah da'a fa in tawallau idan suka kiji suka juya baya ga barin yin da'an nan fa inna ma alaihi ma hummila shi abin da yake kan manzo shine abin da ya dauka na isar da sako kuma ya isar wa alaikum ma humiltum kuma abin da kuka dauka yana wuyayen ku na da'a za a tambayi manzon Allah a ranar lahira akan isar da sako sannan ku kuma za a tambaye ku akan yin biyayya shi dai ya isar da nasu sakon to yanzu ku kuma ku ne naku shin kun bi yadda ya dace ku bi ko kun bi da kasala ko kuma kwata-kwata ma wato ba ku bi ba shi yasa Allah ce wa alaikum ma humiltum abin da kuka dauka akan ku da shi za a yi muku hisabi wa in tuti'uhu tahtadu in kun yi wa manzon Allah da'a ubangiji yace tahtadu za ku shiryu wa ma Allah rasuli ba komai yake kan manzo ba illal balagul mubin sai dai wato isarwa wanda yake wato mabayyani shi dai je isar shine aikin sa sannan kuma yadda da yin aiki mai kyau wannan kuma wani abu ne wanda za a tambaye kuma bayi akan sa وعد الله وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستكلفنهم في الأرض كما استكلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتدي لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون Ubangiji ya ce wa adallahu ladina amanu minkum Allah ya yi alkawari wato a masu imani daga cikinku wa amilu salihati masu kuma aiki mai kyau Allah ya yi musu alkawari la yastakhlifannahum fil ard Allah zai wato me da su mayo a bayan ƙasa ma'ana Allah zai gadar musu wato ƙasa wato zai wato karya kashin bayan kafirci a kashe kafirai kuma a gadar musu da kasar kuma Allah ya yi haka a manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yake cewa wato kamar takalafa ladina min qablihim kamar yadda muka yi wa yan bani isra'ila da suka zo wato kafin su Allah ya halakar da jabbiran mutane irin su fir'auna da sauransu sannan ya gadar wa yan bani isra'ila wato kasar kasar misra Allah ya ce walau makinana lahum dinahum alladhi tara lahum Allah ya ce za mu tabbatar musu da addinin su wanda Allah ya yaddanar musu shine addinin musulunci wato Allah zai karfafa addinin musulunci akan kafirci zai bashi iko ya rinjaye kafirci Allah yake cewa wato wala yubaddilannahum Allah zai canza musu min ba'da kaufihim amnan bayan da suna cikin tsoro zaman cikin tashin hankali za su koma amnan suna cikin amana wata rana manzon Allah sarsara yana kwance a jikin ɗakin Ka'aba sahabbansa suka zo suka same shi bayan wato mushrikan maka sun azabtar da su sun azabtar da su suka suka ne suka ce ya rasulullahi a taimaka mana halin da muke ciki ana azabtar da mu ana gallaza mana abubuwa na walakanci ba dan komi ba dan sai mun ce mu zama bautawa Allah ya kamata ka roki Allah ya taimake mu akan abin da mutanen makka ne suke mana manzon Allah ya tashi ya zauna yace kuna yin gaggawa yace na rantse da Allah Allah sai ya cika wannan lamarin nasa wannan addinin nasa sai Allah ya cika shi sai an samu mace ta yi tafiya tun daga sana'a a Yaman har zuwa Hadramaut tana tafiya ita ɗaya a cikin dokar jeji wato ba wanda take jin tsoro sai Allah sai dai makiyayi ya ji tsoron kura kar ta kama masa tumaki yanzu Allah ya ce walakin kuntum tasta'jilu sai dai kuna gaggawa ne ya ce ku bi a hankali Allah ya yi alkawari zai tabbatar da addinin nan kuma aka ce mai ruwayar hadisin ya ce wallahi sai da na ga a zamanin kalifancin sai na umar mace za ta kada zare ta yi zare wanda ake zuwa a sayar a masaka wanda suke yi riguna za ta kadinta za ta kadinta talar dare tun daga yaman wato ta ɗoro zaranta a kayi ba ta jin tsoron ɗan fashi ba ta jin tsoron kowa ta tafi tinkis tinkis har hadramaut ta je ta sai da zaranta ta kullo kuɗinta ta dawo garinsu Allah ya tsaye da adalci a bayan ƙasa saboda bin Allah to shi yasa ubangiji yake cewa alkawari Allah ya yi in dai an bi shi sau da kafa to Allah kuma ya alkawari zai kalifantar da mumine a bayan ƙasa kuma za a zauna wato cikin amana da zaman lafiya saboda haka Allah yake ce ya yi wannan ‘yan bani Isra'ila kuma Allah ya yi wa manzan Allah ma wannan dai. Da sun sha wahala suna maka ‘yan kadan, in za a karanta alkur'ani ma sai an fuya, har aka zo ana ɗan karantawa a waje, aka zo daga baya dole sai da aka ɗebo wasu aka tura su habasha suka je suka buya. Daga baya kuma aka zo aka tattara aka gudo Madina. To a Madina ma a hankali a hankali tukun fa aka rena addini. ya zo ya karfi wanda ya cika duniya wanda yanzu a duniya babu kasar da ba musulunci ko da dai musulman ba su da ba su da wato ƙarfi wajen ɗabbaka al'amarin addinin su yadda suke so to amma dai kuma yawansu ya cusu kowane kuɓi na duniyan nan ubangiji yake cewa za mu kalifantar da ku kamar da muka kalifantar da mutanen da suka zo kafin ku walal makinan da lahum dinahum allazi talalahum Allah zai tabbatar musu da addinin su kamar yadda Allah ya yarda musu da addinin musulunci a matsayin addini shine Allah zai karfafa addinin sama da kowane addini ya yalwata musu a cikin garuruwan su su zama su ne masu fada a jagarin wala yubaddilannahum Allah zai musanya musu min ba'di kaufin bayan tsoron da suke ciki amnan su zama cina cikin wato amana malam yace wa an jazallahu wa'adahu Allah ya zartar da wannan alƙawari ga mu'minai bima zakara cikin abin da ya wato ambata Allah ce ya abudu da ni za su zo suna bauta min la shirku na bi shay'an ba za su shirka da ni a cikin komi ba amma ka fara ba'ar zalika amma bayan Allah ya ba mutane amana sun zauna lafiya suna bautar Allah wanda duk ya kafirce Allah ya ce fa wala kahumul fasiqun wayannan kuma su ne fasikai wato su ne kafirai aka ce farkon waɗanda suka fara kafircewa bayan wato Allah ya saukar da amana a cikin muminai shine waɗanda suka kashe sayyidina Usman wanda so kashe sai na usman su ne farko shi yasa ubangiji yake cewa wa man kafara ba da zalika bayan wannan amana ta zo da aminci da nutsuwa ana musulunci sau da kafa to sai wasu suka kafirce Allah ya ce to wayannan su ne fasikai kuma suna da wato azaba a gidan lahira na'am وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون Allah ya ce waƙi musalata ko dai ku yi ta tsaye da sallah wa atu zakata ku bada zakka wa tsiqur rasula ku yi wa manzon Allah biyayya yana laye ko baya laye la'allakum turhamun wato ko aji kanku ma'ana ay raja'a rahmatin ko kwa samu wato jin kai a wajen ubangiji na'am لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأويهم النار ولبئس المصير Allah ya ce la ta sabanna alladhina kafaru kada ka zaci alladhina kafaru waɗanda suke cikin kafirci mu'ujizina za su tsere mana fil ardi a cikin ƙasa in ji ubangiji kada ka tsammaci wai wayannan kafiran wai wai za su gagare mu wai za su tsere mana ya zama ba su yi hannun mu ba Allah ya ce a'a wa ma'awahum naru wa ma'awahumun naru makomarsu gidan wuta ne idan sun mutu wa labisal masiru makoma ta yi muni wato makomar da take wato gidan wuta na'am يا أيها الذين آمنوا يستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين ترعون ثيابكم من الزهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لهم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم dalilin saukar wannan aya cewa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya aiki wani yaro daga cikin yaran garin Madina ana ce masa Mun- Mudlat bin Amr ya aike shi ya je ya kira masa sayyidina Umar wato ya ake je kira masa sayyidina Umar to da ya je kiransa sai ya samu sayyidina Umar yana bacci ya rufe kofar ɗakin sa wato fadakal gulamu alaihi baba yaron ya dinga buga kofa ya dinga buga kofa saboda manzon Allah ne ya aiko shi shi kuma ya samu sayyidina Umar yana bacci yana ta kwankwasa kofa wato fanadahu sai sayyidina Umar ai sai ya dinga koro ya Umar ya Umar ya Umar shikenan sai sayyidina Umar ya farka ya bude kofa mutumin nan ya danna kofa ya shiga a lokacin ya samu sai na umar yana kokarin gyara jikinsa wani sashi daga cikin jikinsa ya yayi sai sai na umar ya fada a zuciyarsa ya ce wadittu an laha da na ha abna'ina wa nisa'ana wa khadamana an yadkhulu fi hadhihi sa'ati illa bi izni kai ina ma da Allah zai sa da 'ya'yanmu maza da 'ya'yanmu mata da barorinmu ya zama ba za su na shiga kan ma irin wannan lokacin ba sai sun nemi izini ina ma da Allah zai sa ya zama ba za su na shiga kanmu ba wato sai sun nemi izini sai ke nai kin da ya taso ya taho wajen annabi sallallahu alaihi wasallam yana zuwa sai samu har aya ta sauka Allah yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu ya kuma su imani liyasta'dinkum alladzina malakat aymanukum bayinku barorinku suna neman izini a gurinku in za su yi ga kanku walidin lam yablugul hulma minkum da 'ya'yanku da ba su isa mafarki ba amma sun kai shekarun murahikanci wato sun kai shekarun da sun suna iya fahimtar al'amarin mata amma ba su balaga ba wato sun ba mu shekaru goma sha biyu sha uku sha biyar baya ko da ba su balaga ba amma sun san wani abu na mu'amala tsakanin wato mace da namiji ko kuma suna hankaltan hakan to Allah yake cewa kas su shiga in za su shiga su nemi izini Allah ya ce salasa marratin su nemi izini wato a lokuta guda uku min qabl salatul fajr na farko kafin sallar asuba idan za su yi kanku su nemi izini shine a daidai lokacin da kuna kokarin cire tufafinku na barci ku sa tufafinku na zaman gida wanda za ku fita da shi wa hina tad'una siyabakum min adh-dhahira da a lokacin da kuke sauke tufafinku saboda baccin rana kuke rage kayan ku kusa kayan bacci za ku yi baccin rana wa min ba'da salatul isha da kuma lokacin sallan isha a lokacin da kuke cire tufafinku da kuka yi wa yawo da su cikin gari kuke saka tufafinku wato na bacci salasu auratin lakum Allah ce waɗannan al'aura guda uku ne a gare ku ma'ana lokaci ne wato wanda yake ya kamata a ce mutane wato kar su rika shiga kan mutane kwatsam a wayannan lokacin Allah ce laisa alaikum ku babu laifi gare ku wala alaihim junahun su ma babu laifi a kansu wato ba da hunna bayan wayannan lokutan in bayan wa'annan lokacin ne wannan za a iya zuwa gurin mutum wannan babu damuwa amma nan ma dai in za a je sai a je wato tare da sallama ma'ana kenan amma idan yara ƙanana ne ko kuma in bayan naku ne ko da ba su izini ba suka shiga kan kwa irin wayannan lokacin to kaga lokaci ne wanda wanda za a iya shiga kan mutum da ba a tsammanin za a same shi a cikin wato wani yanayi Allah yake cewa wato laysa alaikum wala alaihim junahu da ku da su duk ba ku da laifi ba da hunna in sun shigo kanku bayan wayannan lokutan tawafuna alaikum ubangiji yace wayannan yaran ba za a hana su shiga kanku ba domin su suke hidima a kanku wayannan barorinku ne wayannan bayinku ne wayannan kuma yaranku ne suna shiga suna fita Allah ce tawafuna alaikum suna muku hidima ba'dukum ala ba'd shashan ku yana amfanuwa da shashi kazalika hakan nan dai kamar da muka ambata muku wannan hukunci yubayyinu lahu lakum al-ayati hakan nan Allah yake bayyana muku hukunce hukuncensa wallahu alimun Allah masani ne da al'amuran halittarsa hakimin gwani ne cikin abin da yake tsara musu aka ce wannan ayar wato tana nuna wato ta neman izini ne amma sai aka ce waccan ayan ta soke wannan sai dai waɗansu malaman suka ce ba a soke ta ba kurin mutane da suke walakanta ta ba sa aiki da ita na'am wa idza balaga al-ladfal minkum al-hulma فليستاذنوا كما استاذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم waɗansu daga cikin mutane da suka zo daga iraki suke gaya wa abdullahi bin abbasin cewa wayan ya ka kalli wannan ayan da aka saukar dinnan ya ka kalli wannan ayan a ce za a hana wato wato wato mai maka hidima ma wai ya shigo kanka shi kenan sai shi abdullahi bin abbasin yake ce masa ai ubangiji alimun masani ne rahimun mai tausayi ne da muminai yana son suturta mumini idan mutum ya fado kanka ya zo kanka a wani yanayi wani mutum ba za ka iya ba zai iya rike bakinsa ba zai je ya tasallanka ai ya ji ya ga wani kaza kaza kaza kaza ya ga wani saboda haka ubangiji sai tausaya wa mutane sai ya ce kar a shiga wato kar a shiga kaga in ba a shiga kan mutum ba ma ba a ganshi a cikin wayan da shi bayya so a ganshi ba balle kuma wato wato a fita a je a a yi maganarsa an ganshi a wani yanayi wanda yake ba zai masa daɗin wani tsinkaye shi ba shine ubangiji yake cewa wai za balagar atfalu minkum huluma idan yaran ku kanana suka isa mafarki ma'ana suka kai shekarun mafarki Allah ya ce kar su shiga kanku falyasta'zinu kama sta'zana alladhina min qablihim su ma su nemi izini in za su shiga su sallama in sun yi sallama kuma su jira sai an ce mu su shigo idan mutum yana daki ya saki labule ko kuma ya kare kofa to in ka zo za ka shiga ka yi sallama ko da mahaifinka ne ko da mahaifiyarka ne kar kurin daga assalamu alaikum ka tura masa labule ko ka tura saure ka shiga kansa a kai sallama in ya amsa maka sallama ya ce shigo kana kuma to sai ka shiga ubangiji yake cewa kazalika yubayyinu lahu lakum ayati lakum ayati haka na ubangiji yake bayyana muku ayoyinsa wallahu alimun hakim Allah da masani ne wato hakimun mai hikima ne gwani ne wato cikin ayyukansa na'am والقواعد سمي من قوم مجانا كنا نعم والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا نعم فليس عليهن جناح لن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة نعم.
وأن يستعففن خير لهن نعم.
والله سميع عليم ubangiji ya ce wal qawaidu min nisa'i amma ga tsofin mata mata tsofi tukub tukub wato ko kuma in an ce al qawaid shine wato matan da allati qanna anil haid wanda ba sa aihuwa shine matan da saboda tsufa wato ba sa ma aihuwa ko kuma wato namiji ne in ya- ya tsufa shi ma tukub Allah ya ce waɗannan mata allati la arjuna nikahan wanda ma ba a tsammanin aure tattare da su ba su da sha'awa sai daga sun tsufa ba su da sha'awa game da lamarin wato wato harkar mata ko kuma lamarin wato aure Allah ya ce falaisa alaihin junahun an yadana thiyabahunna su kan dan ba su saka hijabi ba wannan babu damuwa matan da ta tsufa tukub tukub dan ba ta sa hijabi ba yaushe wanda ta tsufa zaka ce ta ta- ta yi ta sa hijabi buru buru yana jan kasa balle ma ta kace ta saka maka niqabi ta riga ta tsufa ba wanda zai sha'awa ta ita ko ba su sha'awa kowa ba sai Allah ya ba su sauki yace su kan irin wayannan mata tsofi tukub din babu laifi idan wato ta ajiye hijabinta wato ta daure kayanta koda da kwali ta saka rigarta wato ta yafa dan gyalanta a wuyanta koda haka ta fita ita kan babu wani laifi a kanta Allah yake cewa allati la yarjuna nikahan wanda ba su tsammanin aure falaisa alaihin junahun an yazana siyabahunna wannan kan dan sun ajiye tufafin su wato na lullube jikin su wannan ba laifi bane gaira mutabarijatin bidinatin amma dai da sharadin su ma kar ta ci za ta ci ado wato duk da tsufar ta ci za ta ci ado ta fita yawa saboda haka in dai ba ta wannan ba wannan babu laifi sai Allah ya ce wa an yasta'afifna khairul lahunna amma su ma fa da za su sa hijabin da fi musu alheri Allah ce in ba su sa ba ba su yi laifi ba amma su ma da za su saka hijabin wato da fi musu alkhairi wallahu samiun alim Allah na jin maganganun da kuke yi alimu masani ne da abin da yake cikin zukatanku kuma da shi zai muku wato hisabi kuma za mu tsaya nan saboda lokaci abin da muka faɗa daidai muna roƙo Allah ya karba mana ya ba mu lada abin da muka kuskure muna roƙo Allah ya gafarta mana